بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haka fuskokinmu a daidai wannan rana da muke karatu cikin littafin kitabun tauhid na shekul islam muhammad ibn abdul wahab idan ba manta ba dai muna cikin babin sihiri amma kuma muna cikin wannan doguwar shimfiɗa da muke yi gami da yanayin yadda aka sami sihiri da ake da kuma bokanci a wannan ƙasa da tsabbace-tsabbace muka ce za mu yi wato yan shimfiɗa mun yi wani zama na uku muna sa ran wannan Allah ta'ala ya da zama shine zaman mu na ƙarshe wanda daga tashi kuma za mu shiga cikin littafin za mu ci gaba da kafi daga inda muka tsaya wata sati idan za a tuna mun yi magana kan ilmin nujum a taisiri da kuma ilmin nujum a tasiri wato astronomy da astrology muka ce shi wato ilimin taurari wanda yake ana gane abubuwa da shi wani ilimi mutum je koya ilimi na kimiyyar shi to wannan ba shi ake magana ba wannan ilimi ne mai zaman kansa wannan ba yi da matsala ƙur'ani wanda je da daban-daban Allah ta'ala ya kafa mana hujja da wato waɗannan wato halittu da suke sama al'ajiramu samawiya abinda ake cewa celestial bodies ɗin da ake da su a sama Allah ta'ala ya tabbuga mana misali da su sannan kuma ya kafa mana sun zama alamomi na wasu daga cikin ibadunmu yanzu idan alhijir ya keto alama ce ta zami asuba idan rana ta gota daga tsakiya alama ce zami azhar idan shafaki ya bushe alama ce na zami isha kaga ubangiji ya riga ya sanya mana waɗannan abubuwa alamomi ne saboda haka babu laifi dan mutum ya ji ya ce zai karanci wani abu da suka shafi wannan amma abin da yake shine bai da kyau kuma wannan zai kan zama kamar hanya da mutum zai iya shiga ya fara tsabbace-tsabbace shi ne a dinga tsammanin cewa duniyar sama waɗannan halittu da muke gani taurari da kuma rana da wata da muke gani a sama suna da ta cewa a rayuwarmu na yau da kullum a wannan rayuwar da muke a ƙasa wato idan mun yi farin ciki saboda su ne idan mun yi baƙin ciki saboda su ne idan wani ya yi albarka saboda su ne idan wani bai albarka ba saboda su ne kuma ana amfani da wannan ilimi wajen aje a dinga gano wai wana akwai sa'a ko babu sa'a to wannan shi ne muke ce ma astrology wato ilmin nujum at-ta'thiri ka rika riya cewa wato taurarin suna da wani tasiri wanda ubangiji bai ba su ba ba wai tasiri na kimiyya ba akwai tasiri na kimiyya kamar yadda rana ke tasiri a duk wani halitta da ke ƙasa to ba irin wannan ba tasiri wanda ba yi da wani alaka farin ciki ko rashin farin ciki albarka ko rashin albarka me ya hada wato waɗannan taurari da kuma da kuma abin da muke rayuwar da muke mu a ƙasa saboda haka muka ce wannan shine asalin asalin wato hanya da da wasu ka fara tsabbace tsabbace da wannan ilimi din wannan ita ce matashiya asali camfi ne amma kuma wannan ita ce ta zama matashiya na aka dinga samun masu camfata masu tsubbu suna cin karas ba baka daga ci akwai har a cikin garuruwan da ke cikin garuruwan musulmai an samu haka daga ciki kuma akwai kuma garuruwanmu da muke rayuwa a nan kasar hausa ko ma ka ce ma kasar afirka ta baki baki da ana yi shi wannan wannan magana na ilimin taurari wanda wanda yake bayi da kyau din yanzu mu fara magana zan yi magana kan astrology din shi wannan ilimin taurari da wanda bai da kyau muka ce shi yana da wato marhala da yake da shi guda biyu akwai marhalan farko na ilmin tanjim a ta'atiriya da marhala na farko shine annabari annabariya sai kawai wato wasu daga cikin gani ne ko wasu la'akari ne kawai wasu suka yi suke tsammanin waɗannan taurari suna da wasu suna tasiri abin da ke faruwa a ƙasa asali da haka abin ya fara nazariya ne kawai misali zan buga mana shine kamar yanzu za ga kamar da na sha faɗa a katukan baya za a ga wani ya ce mai sunanka ya ce sunana zaidu sai ce to zaidu mai kaza ne mai kaza ne mai kaza ne yana da wato wato dedication yana da wato abinda kokari yana da kokari yana son jama'a mutum ne wato mai kaza mai kaza mai kaza mai sunanka sunana Musa sai ce to Musa mai kaza ne mai kaza ne mai sunanki sunana Aisha to Aisha mai kaza ce mai kaza ce mai kaza ce to wannan aka ga nazariyat ne amma dai an hada shi da canfi nazariyat ne wato la'akari kawai suka yi suka faɗa wasu abubuwan da sun san ɗan ba zai fita daga cikin waɗannan ɗabi'un ba to sai suka haɗe shi da wannan abin to shi ma wannan inda za a daɗe to dai zai zama bokancin saboda dama shi kamar yadda muka faɗa shi asalin bokanci ya fara daga canfe-canfe ne shi yasa ba ka gani ka ce ai wani sunan shi kaza to tana da kaza duk mai suna kaza yana da kaza duk mai suna kaza yana da kaza a a duk mai suna kaza na ɗabi'a to akwai abin da yake ubangiji zai halitta shi da shi na gado in na gado ne in fushi ne zai zama yana da fushi kila ya gada ne a kakar kakanninsa in kuma wani abu ne da za a gyara mishi gyara mishi dabi'ansa abinda ake cewa refinement of character wato shine a ga mishi wani abu na addini a ga mishi wani abu na addini saboda gyara halinsa yana da fushi ya daina fushi yana da bai da gaskiya ya rika yin gaskiya wannan addini shi zai gyara masa to asali shi ba ilimin taurarin a irin wannan nazariya din ya fara nazariya ne fara wato la'akari ne kawai suka yi ta yadda suke cewa wato duk abin da yake faruwa a wannan a wannan duniya a wannan duniyar tamu ta ta al'ardu earth da suke magana to wato tawarin sama su suke sarrafa mu su suke sarrafa mu duk wani abin da yake faruwa to wato su suke sarrafa mu in farin ciki ko kuma akasin farin ciki to da haka can haka ilimin ya fara daga baya kuma sai wasu wanda suka al'ummai da suka dinga an san ilimin muka da suka dinga garwaya shi da kuma maguzancin su idan wanda yake bai da addini ya karba ilimin sai ya garwaya shi da wasu daga cikin abubuwansa in komai addini shi ya fada sai ya dauka waɗannan abubuwa sai ya haɗe shi da abin da ke tsammanin cewa shine abin da ke koyarwa addini kamar yadda wannan kusan shine in an lura abubuwan da suka rika faruwa a a mu ma a gami da musulmai musulmai da can shi wannan ilimi na astronomy da astrology asalin wanda suka dinga suka anshe shi al'ummun mutane da yawa in ka je can gaba can wato bangaren turai da kuma wato bangaren ma turawa yamma baki daya akwai wato turawa na na maya maya da wanda suke america america na babban america ba wai na tsammanin su yanzu suna mexico ne asalin su to a wannan wajejen su ma suna da wannan sun dinga yin waɗannan ilmuka an dinga sa mutanen girka greece sun dinga yin waɗannan ilmuka mu ma dan aka zo aka je gabashin duniya kuma akwai mutanen sin akwai mutanen india akwai mutanen farisa akwai mutanen babila daidai al'umma da yawa saboda haka da aka samu da aka samu mutane sun anshi wannan waɗannan ilimuka to kowane idan ya tashi sai ya fassara shi da yadda yake tunani to kuma su kuma shekarun da suka suka samu irin sun karɓi canfin su kuma sai suka dinga zuwa suna magana suna magana a majalin waɗannan taurarin alhali ba taurarin suke magana ba shekarun sai su rika musu magana suna wato amsa musu kuma suna wato biya musu wasu daga cikin bukatunsu to wannan shi ne yadda shi asalin wannan ilimi wannan ilimi ya fara ilimi ne wanda yake ya daɗe kusan shekara dubu uku in ji masana ya fi shekara dubu uku ana ta taɓurza da al'umma suna cewa waɗannan wannan ilimi lalle abin da ke faruwa a ƙasa yana da alaƙa da abin da ke faruwa a sama ɗan sama su suke sarrafa abin da ke faruwa a ƙasa baki ɗaya farin ciki ko rashin farin ciki girman jiki ko rashin girman jiki tsawo ko kuma gajarta wato abin da ke sanya wannan shine ya danganta daga yadda aka haifi shi wannan jaririn wannan mutumin a lokacin a tauraron ina ne aka haife shi sai aka a sami shi da lafiya ko bai da lafiya sai dai abin da suke faɗa amfanin wai ka san ilimin shine idan ka san ilimin idan ka fahimci cewa kai an haife ka ne a lokacin da ba ba tauraro ne wanda zai taimake ka ba to shi kenan kai kuma sai kai ta kokari ta ta'azamu ala aqdarillahi ta'ala kamar yadda suke fada sai kai kokari idan wato kadaran na ubangiji ya riga ya kadaro maka cewa kai tawaro na kaza ne mutum bai da zai yi albarka ba to sai kokari shi kuma bil kasab da karfin da karfi da yaji da karfin to ya zama da shi wannan kadara idan ya zo to ya riga ya ya ya yi kokowa da wannan kadaran ya danna kadaran da ubangiji ya masa kaga shi kenan ya zama kamar yarin da Allah kenan tunda in aka ce yarin da ya kadara sai kaga yarin da ubangiji kenan to kaga wannan ta wannan ilimin ya fara cewa wato ilimin wato duniyar kasa tana karkashin duniyar sama ce sannan kuma duk wani wanda aka haife shi a lokuta na da ba mai kyau ba to la yakadu la yakunu illa ta'isa la yakunu illa ta'isa shaqiyan illa idza ta'azama ala qadari wato ba zai ba zai yi rayuwar kirki ba daga nan ne zaka ga masu imani da wannan ilimin zaka tun daga nan fara maka yaya shi wannan ita wannan yarinya an ce ita wannan fakkar ko wanda da ita ita wannan ba ta farin ciki ba ba ta farin jini ba saboda haka shi uban da sauran iyayen duk ba za su rinka kashe mata kuɗi ba sai an zo samu ita wacce kuma an ce ita kuma an haife ta lokaci mai kyau ne mai tsada za ta kashe mata kuɗi ita zahara ce ta eh da ba zuhura an fi ta zahara to kaga sai a sa mata zaharan ba ko wani abin wannan to haka abun yake sana kuma shi ma in namiji ne sai ga tun daga nan wannan uban ya fara raba kan yayansa yana tunanin cewa shi wani ba zai arziki ba wani shi zai arziki saboda me saboda shi wannan ba a haife shi a lokacin lokacin da yake lokacin mai albarka ba to tun daga nan kaga an fara an fara kawo sun kulle abinda ubangiji baya so na rama kan yaya kaga tun daga nan an fara ba kan yaya haka idan aure mutum yayi in aure in aka je aka bincika cewa yayi auren ne ba lokacin da yake ya kamata wato tauraron a daura auren ba kuma ba lokacin da ya kamata a ce lokacin da aka bincika kuma an ga su tauraron su ba zai hadu ba tsakanin miji da matan to wani sai raba auren kawai sai ai to ai wannan me za ta kawo masa za ta kawo masa farar kafa ce kawai a gida za ta kawo mishi mummunan abubuwa a gida saboda haka kawai shi ba zai ba zai aure ta ba in kuma ya riga ya aura to kuma zai rika kokari kwarai da gaske wajen ya rika ya rika bin abinda su wa'annan masu ilimuka suke gaya mishi saboda ya ringa rinjayen wai kaddaran da ita wannan matan take da shi to kaga tun daga da ya shiga wani hali da in da aka shiga to ba za a fita ba shedanu kuma su kuma suka samu kafa a haka kaga asalin ilimin abin da kisa a gane shi asalin wannan ilimin canfi ce kawai ba yi da wani alaka da wani da wani ilimi na kimiyya sannan kuma bai da alaka da aljanu asali su aljanu ba su ne suka zo shedanu suka zo suka ga jama'a ku zo ku yi wannan ilimin ba su jira suka yi da suka zo kuma suka shiga aka suka kawo wannan ilimin su kuma aljanu sai suka shiga ciki kuma sai ilimin aka aka mummurɗe shi da wasu abu da wasu kuce kuce da wasu abubuwa masu wahala eh kamar yadda mu ba yanzu kaga wannan abubuwan da muke kamar yadda nake nanatawa a ce wai wani sunan ki kaza sunan ki kaza a ce ai amarya mai kaza ce ko aisha mai kaza ce wannan gwara mu daina shi saboda in muka ce haka nan za mu yi muna ganin abin kawai kawai shan ki banza bari ki banza ne to in aka bari lokaci ya tafi a haka za ka zo ka sa za ku ba da labari insha Allah za ba kuma sai haka ake sai faru ba amma musakban nake ga mana in aka bar irin wannan na faruwa a social media a ce wani sunan shi kaza yana kaza sai a lissafo wasu abubuwa to in aka bari kuma sai shaɗan sun zo sun yi ma mutane wasa da hankali su haka ya kamata a kula kwarai da gaske su waɗannan mutane abinda suke cewa a ita rana rana ita ce wato take zama alama da dukkan ɗabi'u da ake ci duk ɗabi'u da gani duk ɗabi'a a duniya to rana ita ce take wato wato take zama kamar wata simbol wata wata alama da take wato alamta wannan wannan ɗabi'a din tana yawo tsakanin kamar da wata ke yawo manzila manzila to ita kuma rana tana yin zango zango ta a burji al-abrat su guda sha biyu ne za ka suna cewa akwai alhamal akwai alhamal shine alharuf rago haka suke alamansa saboda wasu abubuwa su dauko shi ne daga asalin maguzawan baya ko mutanen girka ko kuma mutanen sariyaniya ko abin da ya kama da wannan daga za a gane ba ilimin ai ba ilimin Allah da annabi bane saboda ai waɗannan abubuwan da abubuwa ne da aka je aka dauko shi a wurin maguzawa kuma ba bambanci tsakanin arewa da musulmi ba kowa ma yake yi balle a ce wannan ilimi ne na na mutane na musamman babu wani maganar ilimi na mutane na musamman illa ilimi ne da wasu daga cikin fitinannu suka je suka dauko suka kawo mana shi a musulunci akwai alhamal shine wato burjin shi na farko sannan kuma sai akau sai aljawza sai al'asad sai sumbula sai burjul mizan sai al'aqrab sai alqaus sai aljudai sai addalu sai alhut wanda kuma idan ka je ka koma a cikin su ma turawa irin wanda suka fada wanda su alhamadin shine kaman arius da ram ram ka ba shine rago ba sai akwai taurus akwai gemini akwai cancer akwai leo leo shine lion akwai virgin ko bago akwai kuma the balance scorpion the archer the horn gout aquarius sai fishes wannan da fassara mana ne amma yadda suke faɗan abin suna cewa idan misali aka haifi mutum a alhamal ne to shi ne a haife shi kamar a ce 20 ko 11 ga watan na'am 21 ga watan march zuwa 21 ga watan april in kuma a haife shi ne a taurus shi ma akwai nashi akwai nashi wata in a haife shi ne kuma a jamini shi ne a haife mutum 22 ga watan mai zuwa 21 ga watan june idan a kansa ne aka haife shi shine 22 ga watan Jun zuwa 22 ga watan Julai leo shine lion shine a haife shi a 23 ga watan Julai zuwa 22 ga watan August Virgo shine virgin kenan al'azara din shine wato a haife mutum a 23 ga watan August zuwa 23 ga watan September sai Libra shine al-Mizan burjul mizan kenan shine a hauta 23 ga watan September zuwa 23 ga watan October sai Scorpio Scorpion kenan a haifa mutum 23 ga watan October zuwa 21 ga watan November sai kuma Sagittarius shine 22 ga watan November zuwa 25 ga watan December sai Capricorn 21 ga watan December zuwa 20 ga watan January sai Aquarius shine 21 ga watan January zuwa 19 ga watan February sai Pisces shine Pisces wato alhut kifi su sun dan sassa ne saboda a kowane abubuwa akwai a lokacin abubuwan da ake tsammani idan lokacin bazara ne idan lokacin girbi ne sai su samu abin sunan girbi idan lokacin da ake kaza ne sai su samu abin sunan abu haka suka rika yi su su asalin wanda suka kawo waɗannan al'abratin to shi ne 25 ga watan february shi ne fishis din zuwa 20 ga watan march to kowanne a waɗannan abubuwa akwai abin da aka haifa yaro a wannan lokuta suna cewa al'ashirin shamsiyya to in aka haifawa yaro a wannan lokutan sai a ce to akwai abin da yaro zai iya zama shi akwai wasu ƙadarorinsa kawai an san masu ne kawai to banda shi kaga wani akwai al-shams akwai al-qamar akwai kuma al-abraj waɗannan sune sha biyu ka faɗa sannan kuma suna da al-kawakib al-kawakib sune wato manyan manyan taurari da ake da shi da can da can su ba su tunda wato ba a da telescope a da ilimin a wasu abubuwa na na'urar za su ƙara hango waɗannan manya-manyan alkawacin gudatar da ake da su yanzu to da can babu amma abin da masu ilimi suka iya ganowa a lokacin shine guda bakwai shine guda guda bakwai aka gano kafin daga baya a sami ilimi na na kimiyya a ƙara gano saura to waɗannan su tawarin guda bakwai suka ce su suke wato sarrafa duk wani lamari na na abin da ke faruwa a ƙasa kuma su suke zuƙo mu nan duka duk wasu abubuwa da muke yi su suke zuƙo mu su sarrafa mu suna daga sama su haka suke faɗa waɗannan abubuwa su ne kamar akwai rana da wata ashamsu wal qamar kenan akwai utarit akwai az-zuhra akwai al-mirrikh akwai al-mushtari akwai az-zuhal shine kace san akwai moon akwai mercury akwai venus akwai the mars jupiter da saturn kaga babu ragowan guda guda guda biyu kenan ko babu ragon guda biyu wanda telescope ya sa iya taimaka aka gano akwai banda waɗannan guda su datan masu ilimin wannan ilimuka su guda muka kawai suke faɗa a middle ages duk da kuma daga baya malamai suka gano cewa to ai akwai ragon guda ɗaya shi ma da ana iya ganin shi da ba tare da na'ura ba shine su ba su faɗa ba shine wato ragon guda ɗayan shine suke kira wato uranius ko uranius kamar yadda wasu suke faɗa suka ce to kaga da can inda ma ilimin kirki ne wannan to duk ɗabi'un adam su kun faɗa baya wuce waɗannan alkawacin ɗin ai shi sa ake aka samu mutanen babila suna bauta ma alkawacin musaba da annabi ibrahim ya je musu alkawacin musaba da wa annabi ibrahim ya ce eh an tabu da waɗannan mutane a su tarayya guda bakwai suke bauta su ba suke tsammanin kuma cewa su suke sarrafa su kuma suke ba su abin da suke so na farin ciki ko aka san farin ciki to shi amma shi ma duk da wannan daga baya wannan iranians ɗin da baya sun je sun gano shi bayan sun gano shi sai suka ce to amma kuma shi ke da tasiri wajen wajen in ka ga wai al'umma tana son alhurriya freedom hurriya da ataura freedom and revolution suna son wato kawo tawaye da kuma kawo canji da kuma neman yancin su to ita wannan tawaye don ita ce take ita wannan da aka gano daga baya eh shi ita wannan wato wanda daga baya wato aka samu aka gano ta suka ce to ita ce take kawo take ƙara ƙarfafa mutane gwiwa wajen su je su nemo yancinsu kuma wato zai su nemo kawo canji a duniya revolution and, and freedom so wannan duniya da muka wani abubuwa suna cewa kamar tawara da take kawo wannan wannan abubuwa eh to su waɗannan guda akwai guda rana da wata da udarida da az-zuhra da al-mirriq waɗannan su suke tasiri wajen kuma ɗabi'a na personal ɗabi'a personal character da ake da su ɗabi'a na ɗan adam gaskiya rashin gaskiya farin ciki ko rashin farin ciki wanda su ke kawo su ke sarrafa shi su kuma ku saura almushtahi da zuhal wanda guda biyu su kuma su suke su suke sarrafa a kullatayyan alaka tsakanin dan adam dan adam kaga yanda su suka raba suka raba abin kenan saboda haka yau da an shiga wani wasu yaruka amma dole ba a bayani ba in ba a bayani ba za a fahimci waɗanda mutane dan abin da sani ke son in faɗa wannan saboda da ƙarshe ina son in ne bayani a gane cewa waɗannan mutane da ake ganin kamar suna kan wani abu ne na ilimi ba kan wani abu suke na ilimi ba shashi faɗi ne kawai da tsabagen ƙarya da kuma aljanu sun gona musu kai amma asali wannan ilimin sai wani lokaci sai ga wani ya ce ayya shi ya buga a gaban ya buga kuma ya buga ya mana abin da zai faru ko abin da aka faru a baya to ba ba wai ilimi ne wanda wanda wai wanda wai suke na tabbas ba a ilimi ne wanda shedaru suka suka gwara musu kai asalin ilimin kun gade ga yanda yake yanda yake asalin ilimi yake a fiyorin sa a kawai wato la'akarin sa ita wato rana ita ce take wato hukunta burjin al'asad al'asad sun kira shi al'asad lion kaga da an ce al'asad ai kaga zaki ni wanda aka ce zaki ku kasan mutum ne mai mai karfi mai kuma jarumtaka mai son mulki mai son kaza sau da suna cewa inda aka haifi mutum suna ita wannan rana din taka zama wato a ganiyanta a burji na alhamal taka zama a tsakiyanta a burji na almizan taka zama kuma ta yi rauni a burji na addalu to wanda aka haife shi ko kuma wanda yake in ana son a kula wani abu a daidai irin wannan abin to sai su je su lissafa sai a sami a yi daidai lokacin da rana ke ganiyanta rana ke ganiyanta suka ce wanda yake an haife shi ya zama habubi a wannan lokaci ce za ka gan shi mutum ne mai karfin hali mutum ne mai karfin hali mai yawan alfahari mai iko mutum ne kuma mai jagora mutum ne kuma wanda za ka ga jikinsa kawai akwai alaman karfi shi karfi ne da shi sai ka wanda zaki ya yi sa'a suka ce mishi al'asad mutum ne kuma wanda yake mai nishadi yana da rayuwa sosan gaske kuma yana da wato wato future din shi mai kyau dole aka haife shi a wannan lokaci to abinda ake tunanin zai faru a gaba wai wato abu abu ne mai kyau saboda rana rana kaga rana ga rana ga zaki to ai abu ne wanda yake wato kamar yana alamta wani abu na karfi da kuma tasiri kwarai da gaske to wannan shi wannan burjin rana ta zama tana tana wato lokacin da take ganiyanta rana ta zama tana burjin da ke take ganiyanta za ka samu masu bautar rana rana su kuma sun wani lokacin da suke fuso su yi bautan Allah kenan mu kuma fitinannin mu a nan masu ilimin tsabace tsabacen nan wasu wani abubuwa da suke nema su kuma su samu na daukaka na wasu abubuwa na in shugabanci ne in waye in waye in waye su yan siyasa da sauransu su kuma a wani lokacin za a baka kaga wanda wanda yayi wannan aikin kaga yayi daidai da lokacin da arna su ba sai je ma Allah bayani ya ga me yayi shi yan Allah ya kyauta saboda haka wato tsali'i suna kiran wato lokacin da za a yi kirdadi a yi lissafi lokacin da kafin rabo din sai kira shi tsali'i sa'idi tsali'i wanda yake mai rabo to ita kuma alkamar za ta zama tana gariya ta ne a lokacin da ke burjin aksau za ta zama tana tsakatsaki a lokacin da ke burjin al'akarab sannan kuma za ta yi wato rauni lokacin da ke aljudai wanda aka haife shi a daidai wannan lokaci wato ana nufin wanda aka zama ya yi sa'a ya zama habubi ya zama tsali'i na sa'idi wato ɗalibi mai rabo to wanda ya zama shi mai rabo ne a daidai wato karkashin wannan na alkamar zai zama wato mutum ne mai atsafin shahawani mutum ne wanda yake yana son irin kamar da turanci zan ce irin wanda yake da liberal attitude din nan aka ce liberalism ko liberal yana da wannan da liberal attitude turanci ana magana shi mutum ne wanda yake shi yana dai son jin daɗin sa ya ma wani kalma ce mai daɗi ba za ka je wani wani wani ya yana fitowa yana faɗa ni a liberalist in nature a wanda wani kalma ce ka je ka duba gaba mai take nufi ba wani kalma ce da ya kamata ka rika ɗauka kana kawa da ita ba liberal shine abin da nufin wani wani wani freedom haka wani jin daɗi ka ji daɗin ka da kake so kai abinka to su wanda ke karkashin wannan shine mutum ya zama a atibi shahabani mutum ne mai san ya ji daɗin sa mutum ne wanda yake shi da duk inda ya je zai iya rayuwa saboda to ai kaga ba magana ce ake ta hankali ba magana ce ta in yi wanda zan yi rayuwa da sauran mutane ni in na ga inda suna da bindi ni ba in sa bindi a garin ba in duk abin da na ga suna yi ni ma in yi kuma suka ce mutum ne wanda yake yana da wato san raino ko da ma shi ba ba na mace bane to amma za ga mutum yana da san raino yana da san da tarbiyya da kuma tada al'umma baki daya shi wanda yake karashin wannan sai ya shi ba wanda aka bi shi daidai wannan lokaci za ka ga ai ba baya yake ba eh sai wanda kuma aka yake ita kuma uqarida ita tana zama tana cikin wato gane ta ne a al'agara da ko da adalu tana kuma tsakatsakin ta alhutu za ta yi rauni alhamal wanda aka haife shi a tsali sa'idi na na uqarida shi zai zama wato mutum ne very intelligent mutum ne wato zakiyan mutum mai hankali mai kokari mai mai kwakwalwa kuma mutum ne da yake son ilimi da da koyon ilimi to da aka wasu daga cikin wa'anda aka yi su masu ilimi manya-manya waɗannan masu kai suka cewa ai ku je ku duba wani wani da kuke ganin an haife shi ai an haife shi lokaci kaza ne an haife shi lokaci kaza saboda saboda dai su ci gaba da wato wato sai a zuhura a zuhura wato za ta zama tana gane ta ne a sabar shine kyansa din za kuma ta zama ta ce tsaka tsakiyanta al-agarau da al-judai za kuma ta yi rauni a tama al-hamal suka ce duk wanda yake cikin karkashin azuhura zai zama shi ma mutum ne mai san shi kuma sha'auce-sha'aucen bakinsa da gabansa shi mutum ne mai san jin daɗi jin daɗi kuma kamar shi zai biya bukatarsa kawai ai kaga lafazin azuhura ai azahara fari mai kyau ya ga aka ce fata mutu zahara ko to azahara fari mai kyau saboda haka to idan namiji ne shi ma ke karkashin wannan shi ma tuka za ka same shi mutum ne mai san biyan bukatunsa ita ma macen haka amma kuma za a samu shi mutum ne mai san hutawa mutum ne abinda irin a turancin zamani ne a ce ya da romantic nature wani abu ne da zai biya bukatunsa ya ji daɗinsa haka suke faɗa kuma mutum ne wanda yake san yake san yake damuwa da kyau shi shi ba mace da wani quality shi kyau yake damuwa da shi in dai ya mishi kyau to shikenan saboda ya kaga lafazin az-zuhra din da az-zahra kusan yana nuna al-hasanatun nayyira az-zahra yana bugun al-hasanatun nayyira mai kyau kuma mai haske shi kuma wata al-mirrih kuma shi zai zama yana ganiyar shi ne al-judai zai zama tsaka tsaki a sartan zai kuma yi rauni a al-mizan wannan a wajen rumawa na da al-wataniyuna irin wanda ba su da wani addinin kirkin nan to su wannan shine wato ubangijinsu na yaƙi su shi suke rukun za su yaƙi shi almirai tsanin nan saboda haka su ma kuma na nan yanzu masu matsabace tsabacen nan za su yi wasu abubuwa na adawa da gumurzu gumurzu na shugabanci ko kuma gumurzu na cikin gida didi an fahimce ya ake ba ko gumurzu na cikin na shago na rumfa to shi ma wannan tawaran shi za a ji a ruka shi Allah ya kyauta saboda haka wanda ya zama an haife shi a tsali isa idi a wannan lokaci shi na na adamin rai nan zai zama wato mutum ne wanda yake ya yarda da kansa ko mutum ne wanda yake in ka adawa da shi ba ba ka samu nasara ba saboda ko in ka gane cewa shi a irin ga irin burjin da aka da ubangiji yayi shi to kar ka cika yawan adawa da shi shi adawa da shi babu ba a samun sauki shi ulwani ne mutum ne mai bayan adawa ko baya gajiya kuma yana da nishadi ko da ka masa ko ka baka mutum zai kara dawowa kuma ya ci gaba da adawa da kai sai al-mushtari ko a gaba ga tunade an dai an dan fada ko a gaba a wuce tun da ina son gaskiya mu gama yau saboda to al-mushtari zai zama yana ganiyan sa a sardan da al-hut za kuma zama suna yana tsaka tsaki a al-azara shi ma zai kuma yi wato rauni a cikin al-jawza wannan ita ma wannan shi ma al-mushtari din nan wannan tauraron ya daga cikin wanda suke rumawa na da masu bautan masu bautan waɗannan abubuwa na maguzawa su ma suna cewa wannan wani wani tawayon da suke neman taimakon shi wajen wajen yaƙi shi ma duk wanda aka haifi shi a tsali'i mai rabo suka ce a ƙarƙashin wannan almustari in zai zama wato mutum ne wanda yake mai yalwa mutum ne wanda zai shahara mutum ne zai sami wato ɗaukaka mutum ne zai zama wato mai kuɗi kaga to yanzu an haifi maka yaro an ce shi ne shi an haifi shi a lokacin da zai yi kuɗi wancan kuma an ce ba zai kuɗi ba kaga sai bambanci kuma an kaji ka haifa kaji ka awar wancan an ce ita wancan ita baka kafa ce ita wancan farar kafa ce farar kafa ce sai ga dukkan da suke juju ya shi kuma ya ce shi sai ita ga ta fitinan ya ce ta fitine shi a riga eto ai to ai muna ai mun da ba shi sa muku kike kawo wannan saboda mi raddi ma a gane cewa waɗannan masu masu zuwa suna ba masu suna ba waɗannan mutanen kuɗi da suna cewa waɗannan wai malamai ne sun san wasu abubuwa ne suna suna wasu buge buge suna zara ido ba wani zara ido da su maka ba zara ido da su maka ba abin da suka sani shirman banza su kawai suke yi suna kuɗaɗe da aljannu kai baka sani ba sai zuhal zuhal tana ganiyar ta ne almizan tana kuma wato tsakatsake ta asarban tana kuma wato ita wannan ita zuhal galibi lokacin da ake da take kamawa tace lokacin da ake da ake wato girbi lokacin da ake girbi wanda kuma ya zama ya zama wato an haifi shi a tsari isa idi daidai wannan lokaci zai zama wato mutum ne mai san bin diddigi mutum ne noble person nabil nabil shine mutum mai albarka wanda duk inda ya je shi mai halin girma ne shi aka ga to ai in ka hada abin zai ya an tafi ka ka shuka kawai da ka shuka kawai sai ya fito yayyawa ba shi kenan ba kuma za ka same shi mutum ne wanda yake wanda yana da manufa a rayuwar shi kuma yana da shi ma yana da iko daidai gwargwado to wannan shi ne wasu daga cikin ma'anoni da su su su wato waɗannan masu ilmuka na baya tun dubban shekaru suka rika ba wato minin suka ringa ba wato duk wanda aka haife shi suna cewa yana da alaka da da tawaran da aka haife shi asali kuma canfi ne wanda ya ci gaba da ƙara suka ci gaba da ƙara ingiza wannan ilimi akwai wannan babban malami na girka ptolemius ptolemy shi malami ne masani astronomy ya iya duk wannan abubuwa amma kuma shi shi kaga ya tsaya ne akan daidai wannan kawai canfa shi tsammani yake yi ba kuma shi kaɗai ba wasu daga cikin wato wanda suka gabata a wannan ilimi sun daga tsammanin cewa babu yadda za a ce duniya sama da duniya ƙasa ba ta da alaƙa sun da suka gwada kuma a kimiyyace suka tana alaƙa sai suka ce mato a ɗabi'ance ma akwai alaƙa to shi shi wannan claudius ptolemius ptolemy suke kiran shi da turanci shine wato kusan sa cewa father of astronomy and astrology at the same time duk kusan shine to banda shi kuma akwai da yawa suka bayan shi sa'ar satul ma ai duk suna da wasu manganu kan wannan bazan kuma wasu daga ci da suka karbi da suka a gidan gidan musulunci su wanda suka wannan ilimi kamar ibn sina ibn sina yana da littafin kitabul isharat ya yi magana kan tasirin wato rana da wata da kuma taurari akan mutum tasirinsa to duk wanda kaga da can ya tsaya ne akan waɗannan kawai can kusanfi haka suke tsammani sai tsammanin ilimin yana wato yana yana mara musu baya tunda su a lokacin mutum zai zama mai ilimi sai dai ya haɗe abin duka yi ba kamar mu ne yanzu ba ce in za ka zama medical doctor ka zama medical doctor in za ka zama wato mai kirkire ka zama mai kirkire in za ka mu yanzu kaga aranar ne to su da duka sai dai ka zama ka zama ba ya kida ka dinkule ka zama kai ne polymath din baki daya kai za ka zama mai ilimin baki daya saboda haka duk inda baka zamu ka iya fahimtar shi ba musamman abin da ke shafa ya shafi addini kaga za a ga samun takhabbuqi abin da ake kira skepticism za a dinga samun wato dukan kwallon inza ya je kawai zai buga kwallo kawai ya daddage daddage kawai an taya a garinsu kaga ne shi buga kwallon inda to kaga wannan ayan da yake kaga ai bai da alaka da kawai nazariya ce nazariya ga wanda suka karanta kimiyya makaranta za ka ce theory shi wani wani ra'ayi wani nazari kawai da aka yi wanda ba a da tabbacin gaskiyanta amma za a ci gaba da wato bincike idan an samu bincike ya mace wa wannan abin gaskiya ne shike zai zama sai zama kariya ta ilimi in kuma bai zama ba to zai cewa zama a theory ne daga baya ma an yi bincike za a iya gano wannan wato cewa wannan ilimi wannan nazariyan ba ta da inganci wannan kamar theory of evolution ne kamar da muka faɗa a wasu da suka kawo wannan theory sun tsammanin kamar nan gaba za su iya kawo wani abu da zai zai prove is right zai sanya wani ilimi ya zama ilimi ne karɓaɓɓe amma daga baya duk da wasu sun karba yan yan evolutionary biologist biologist din nan sun karba amma dai babu wani abin da ya nuna cewa haka yake a ilmance to shi ma haka wannan ilimi da can su waɗannan malamai da muka ambace su nan a ban bayan nan sun ɗauka cewa haka abin yake har yan baya bayan nan lokacin kwana-kwanan nan a tsangayar ilimi na turawa suka rika bincike daga baya dai suka fito suka faɗi magana da yankan shaku kan cewa babu wani alaƙa tsakanin in zama mai gaskiya ko in zama ina da lafiya a jikina in zama dogo in zama gajere ba ba da alaka tauraron nan babu wannan su ne daga baya wato duk masu ilimin kimiyya suka so suka tabbatar kuma suka dinga kyakyata mu wanda suka ce suka dinga cewa wato yana da alaka suka dinga kyakyata musu dariya irin su kamar an a yanzu ne misalan tun a da akwai malamai da suka fito suka ce ba babu alaka idan a yanzu ne kamar kamar su Richard Dawkins kamar su Stephen Hawking da sauransu suka faɗi cewa ai wannan babu babu wani alaka suka dinga cewa ma su ba suna waɗancan malamai izgilanci suna cewa ai babu wani babu wani alaka da yake nuna haka saboda babban dalilin da suke kawowa shine idan abin da yake yana da alaka a ilmance to shine idan na zo na sake sanya shi a irin wannan yanayin na yi gwaje-gwajen to zai ƙara bani wannan amsa to idan kuka ce shi duk wanda aka haife shi a ƙarƙashin wannan burji kaza zai zama yana da wani wani farin ciki ko kuma kishiyan farin ciki to zai dole a samu ya zama ka'ida ce duk wanda aka bi shi daidai wannan lokacin bai saba ba in ku aka samu ya saba to kama ilimi ba ilimi wannan ba ilimi bane shashi wadin ba eh kawai gamo gawo da katari ne in ai katari shikenan wanda ba katari ba kuma kaga ba katarin ba to wannan shine abin da su su waɗannan malamai suke suke faɗa to amma ilimin da yawa wasu sun karɓe shi a haka so su da yawa sun karɓe shi a haka sai ya zama na su kuma masu addini su ma suka ɗauko suka ringa garwaya shi da wannan ilimuka na baɗin da suke faɗa sai kamar yadda shi ma Plotinus na Alexandria na Masar a Plotin da ake faɗa shi ma ya ɗauko wasu daga cikin ilmuka na falasifa ya garwaya shi da abinda masu addini suke faɗa sai fito da maguzancin abubuwa iri-iri duk akan wannan aka danga cewa ubangiji in ya ce yana da kaza sai su ce ba ka da shi sai su karaita ubangiji ba kai tsaye to su ma irin wannan aka samu wasu daga cikin wanda suke sun karɓi musulunci su je sun koyi waɗannan ilimuka a sin a indiya a farisa in a farisa da wasu lokaci suka a musulunci a lokacin sun suka zo da wannan ilimuka suka rika fasara kuma suna yin shi ilimin a haka sai dai abin da nake son a bambance ka bambance idan ka ga a rubutu ko kana ko ta kana binciken ka kaji an ce maka wane babban malami kaman al-khawarizmi wannan da sunansa ne zama logarithm da ake faɗa masu mathematics to kaga wannan babban malami ne musulmi an haife shi 164 bayan hijira ya rasu 135 kuma mutum ne da yake astronomer ne mathematician ne kuma wato astrologer ne a da zaka sun ce astrologer ne su amma suka ce astrologer ba suna magana yana yin bokanci ba za ga su masu wannan ilmuka na tsibbu in ka je ka dole tafasu suna dangata mashi wasu liban gani shi ya yi ma ma'amun kusan tsara sai ba ma'amun da a shekaru ba wai na yanzu bane shi mutuma al-khawarizmi to shi abinda shi ma ya tafi zuwa gare shi da in ka duba yanayin littattafansa da sauransa da ya rubuta kusan wayoyi da muke da shi a hannu da kwamfuta duk ilimin bawan Allah ne wannan kama da yi nisa duk ilimin bawan Allah ne dan duk a gira ne akan waɗannan dogarin ne to kuma ilimin sa ne shine ya tsaftace ilimin ya gyara shi kuma kowa da kowa ya yarda mutum ne ɗan ƙasar Uzbekistan asalin garinsa akwai wani mutum mutumin shi ma sun yi a daidai wurin mutum na sanya brazil zai iya gani to shi alkhawarizmi ya al-ma'mun sai ya bashi wato shugabanci da baitul hikima ya ci gaba da rubuce rubuce a nan ya kuma kawo abubuwa masu nasara kwarai daga cikin daga astronomy ilimin taurarin da ake da shi da kuma ilimuka na na lissafi da sauransu to wasu ga wani lokaci ana danganta musu cewa shi ma yana irin wannan ilimi to ilimin da yake shine irin wannan nazari din wannan abin da ya samu magabatan shi sun faɗa tun a farko shi ma to sai bisa akan haka cewa da abin da ke faruwa a ƙasa to sama ke sarrafa mu kaga wannan canfi yayi gaya abin da zaka yi kace da ila yayi usuli bai san addini ba kace yayi maka ruhi balle ma an ka dole tafan shi zaka gani yana fara da yi ma ubangiji kirari ya kuma yin manzala salati kuma ya nemi sa'a wurin ubangiji duk har abin da ya rubuta da lissafi haka haka aka ce ake cewa ya faɗa har wanda tura suka fassara shi in sun fassara zaka ji sun ce ai ya zo yayi yayi salatin annabi yayi yayi ma ubangiji godiya da haka abinda suke faɗa su waɗannan masu ilimin tsibbin to ba gaskiya ne ba saboda ba wanda kuma ya fi shi an dinga samun malamai da suka duka ana ce ana dangata musu wannan akwai ibnu qutayba adinawari shi kaga ma wannan ahli sunna jama'a ne tsantsa shi ba ruwan shi astronomer ne shi ba wai shi bai ma yarda cewa ba duniya sama da duniyar ƙasa akwai wani alaka na farin ciki ko rashin farin ciki ba shi bai da wannan ba to kaga shi wannan ilimi wannan yanayi yanayi mu ce kaza yana da alaka da kaza kaza yana da alaka da kaza kaga wannan ayi kamar da na faɗa kawai ta sha'umi ne tatayyur ne canfi ne kawai da aka kawo aka hada shi da wannan abu da shi ma akwai yin zirbi shi ma wannan ai kaga ba daidai bane amma ya kamata a rika bambancewa cewa shi wanda ya wannan to farko za ka kira shi ka ce yayi wani abu da sihiri ba ba wai bai zirbi ba amma dai ba sihiri bane dan ai wannan sihiri sihiri in ka ce yayi sihiri kamar kada ka koyi shirka musulunci ne tun farko tun ka aje ko ina su masu yin irin wannan can su dai suna ɗan tafatanfansu ne suna ɗan mali ne su kuma daga baya shaidanu suka zo su kuma suka riƙa yin maganganu suna cewa suna magana suna wakilta waɗannan taurarin to kaga yadda kuma sihiri shi shigo ciki kuma da ilimin tsibbin kenan su kuma to to wannan shine abin da abin da ya faru to amma an shiga shi wannan ilimin aka canfi ne shi ma ba halatta bai halatta ba a rika cewa duniya sama shi ke sarrafa mu anan shi ma ga wannan a canfin ne manzala kaga ai shine kusan ya dinga yaki da larabawa ya ga samu su larabawa wannan irin camfin nan tunda suna kusa da waɗannan mutane wannan camfin ya ya suna da ya je musu in ka fito lokaci a ce in ka hada kuturu to karka ko ba in ka an karkada su yan laraba kaga ba su ba su ba wani irin kimiyya ne da su ba su sai da ba su wani abu mai basidi simple abu in ka zo to bishiyan gidanka kaɗan karkaɗa wato bishiyar in ka ga shi taura- shi wato tsuntsun ya fara yin dama to akwai akwai sa'a in ga ba hagu to babu sa'a in ka ga hayaki hayakin sai ka ga ya yi to akwai sa'a in ya bi wani wuri da ba daidai ba babu sa'a su ka ga wannan ta canfi ne canfi suke yi su Eh, su su da wani canfin ya fara sai ka maza Allah ya rika ya rika wato su shi ma wato falta shi da falta shi da da larabawa zaka ji a hadisi yana cewa laysa minna man tatayyara aw tatayyara lahu ba cikin wanda ya rika yi wani canfi yace a bas canfin ko kuma shi ya rika canfin da kansa bazala yake cewa la adba wala tiyarata wala hamata wala safar wala nau wannan duka yana sai nuna maka cewa wannan abin da ake canfawa a ce shi ke yi to ba shi bane Allah shi ke yi eh shine kaje a wancan hadisi can bayan da muka karanta wai mutane dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba yake cewa su ne wanda la yasarquna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna mazala ta na an yi an yi ruwa an yi ruwa kawai sai yace musahabai ko san abin da ubangiji ku ya faɗa yau suka ce Allah ta'ala da bazan su shi suka fi sani yake cewa asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bil kawkab wa asbaha min ibadi mu'minun bil kawkab wa kafirun bi أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب maza da yake cewa a cikin bayina daga cikin bayina ana nufin a cikin sahabbai ha akwai wanda yake tsammani akwai wanda yake yayi imani da ni amma ya kafirce mata tauraro akwai wanda kuma yayi imani tauraro amma ya kafirce da ni na kaga ana magana karamin kafirci saboda me saboda suna akan abin da suka taso kaka kakanni suna yi sha'anin kuma addini dama haka ake sai an tayi an tayi an tayi har daga baya tsarkake kowa da kowa to kaga anan maza Allah ai abin me yake sai kore musu yana sai kore musu cewa tauraron nan ba shine ba ko na ruwan ba tasiri da kuke tsammanin tauraron nan shi yake muku tasiri a ƙasa babu shi to da kai ma yanzu ka rika cewa wannan tauraron da ke saba ke maka tasirin abin da ke faruwa a ƙasa wannan ka ba yanda za a yi ka faɗi wannan maganar sai nasoshin shari'a duka ka bi kai ka tsitsire su kuma wato shine zahirin abin da manzo Allah kaga duka ya rika faɗa mana cewa la adba wala qiyarata ya rika faɗa mana cewa laisa minna man tatayyara aw tatayyara lahu ya rika faɗa mana cewa asbaha min ibadi kafirun bi wa mu'minun bil kawkab wannan hadisi shine mazala ya rika faɗa shine mazala ya rika faɗa ya rika wato yi ma sabasa wa'azi kan wannan ka to kaga ta wannan fuskar shi kashi wannan ilmi ai ba halal bane ko da su masu cewa su tafi kawai ba su da akan tafi ba su hiri ba to wannan shi kashi wannan tafi ai ba halal bane mu a shari'a an hana mu wannan wannan tafi tabbatan ba sannan kuma shi wannan ilimi yadda suka kawo lissafi suka hada shi da mathematics irin wannan za a yi wani sophisticated mathematics a yi dinga wasu lissafce-lissafce sai ka iya ba ka iya ba ba za ka gane mai suke yi ba to kaga shi wani ilimin da baya wani bai amfanarwa bal ma yana yana cutarwa ne mazala kuma ya hana mu rika zuwa wajen ilimin da baya ba amfanarwa sai dai cutarwa akwai hadisi da yake cikin ibn majah ya fitar da shi cikin sunan dinsa annasai a cikin al-kubra da sanadi hasan saboda usama bin zaid usama bin zaid yake rubuta daga muhammad ibn al-munkadir daga jabir dan abdullahi daga manzo Allah manzo Allah yake cewa sallallahu ilman nafi'a ku roki Allah ilimi mai amfani wanda duk wani ilimin da bai zaka ga wani amfanin sa ba ko a duniya ce ko a lahira ce kaga bai da wani amfani sallallahu ilman nafi'a wa ta'awwadu billahi min ilmin la yanfa ku nemi ku nemi tsarin ubangiji daga ilimin da bai da wani amfani to ko da wannan ilimin mun ce kaga canfi ne kawai a zunubi aka yi to akwai mahzuri guda biyu mahzurin farko shine akwai canfi mahzuri na biyu kuma shine ilimi ne bai da wani amfani to kuma da me za a ji a kure shi babu wannan kaga yanzu muna maganan fa cewa in ba a yi ba sihirin ba kenan eh akwai maganan matsala a cikin hadisin Abu Hurairah Abdullah dan Umar yana cin musnad da sunan Abi Dawud da Tirmidhi matsala yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع matsala yake neman tsari daga ilimin da ba zai wani amfani ba to ilimin da ba zai maka amfani ba shine wanda ba yi da wani amfani a duniya ba yi da wani amfani a lahira bal kila ba ya cutar da kai to dan me zaka yi wannan ilimi kaga wannan ilimi ba yi da wani amfani kenan to a hakan inda an da an tsaya kawai a daidai wannan makaruhin ko ko zunubi ko abu irin wannan da an wuce da kaga akalla dai ba a je shirka ba akalla dai ba a je shirka ba babba ba to su wuce da abin da suka zo kaga shi da dama suna neman yadda za su samu wata shirka karama su kuma su rugo su mai da shi babba to shine sai suka zo suka kamar da na faɗa suka rika suka rika yin magana a majalin waɗannan taurarin suka rika wato biya ma mutane masu masu neman taimakon na taurarin sai su biya musu bukatan sai su ce su kuma taurarin suka biya musu wannan bukatan to kaje yadda aka yi daga baya kuma masu tsubace tsubace suka fara wannan abin kenan su kuma idan sun yi karka tsammanin wai taurarin da shi ke yi a akwai wani shaidani da yake wakilta taurarin shi kuma idan ya zo shi kenan zai biya masa bukatunsa wannan kuma in ka je ka duba ba wancan shi faɗi bane ba wai tsammani ake yake yi ba a su kan kasa altarbansu haka suke faɗi eh a cikin altarbansu har wanda ake karanta a wannan ƙasa tamu altarban nasu in ka je ka duba za ka ga suna cewa dai in kana ciki kana ciki za ka samu wani mutumi rauhani ya zo maka wani rauhani ya zo maka to waye wani rauhani tauraro tauraro zai zai sako ne ya je tambaye masu ilimin kimiyya suka ce tauraro ya sako muna nan ma mu da muka ce maza Allah wato mu'iza ya sa ya raba an raba mushi wata ya sako an ganshi sun ce ƙarya muke yi balle sun ce ƙarya ake yi wasu ba zai yi ba to balle kuma ka zo ka ce wani sauraro ya sako ya zama rauhani ai yana faɗa kaga da riya sa wata saboda haka kaga yadda wato abin ya faru kenan to haka suka ci gaba da yin wato waɗannan wanda suka fi damuwa da wannan ilimin ilimin kabce-kabcen nan kamar da muka faɗa shine wato ƴan shi'a karami ba batiniya su waɗannan ma har da lokacin suka gwamnati a masar ƴan batiniya ƴan daula ta ubaidiyya suka rika ba da kuɗi ana kula da astronomy kuma jidda kuma ana kula musu da wannan ilimi na wani astrology kuma a haɗe eh suka rika kula da wannan ilimin maka kuma wasu daga cikin waɗannan sarakunan da aka yi a baya har suka rika biyan kuɗi kuma ana rubuta ana rubuta musu ilimin maka irin waɗannan nasiri din to sannan kuma banda su su kuma sai aka zama kuma su bayi to kaku ga an kace su bayi sun karɓi wannan ilimi ai ba za a yi maka raba mu da wannan fitina tana daidai su mutanen da su suka rika faɗi shi wajen kawo mana addini to kuma daga baya kuma tun da a cikin su ko su kuma ba sa rarrabewa akwai na kirki akwai na banza su kuma na banzan haɗe suke in dai kun fara su ka fara su bacci nan mai yan sauki sauki to mai kalamin su bacci mai kalamin ba mai kalamar su bacci ba zai zo shi ma ya tada bannansa to su shi da aka samu da sunan cewa akwai wani ilimi na musamman su ma suka rika yin waɗannan ilimuka waɗannan ajaru suna taimakon su saboda suna son mabiya tunda ka san duk inda wani sufi yake ba za ka raba shi mabiya ba duk inda yake shi mutum ne wanda ke yana son ya zama mabiyan shi kuma yana ba za ka raba shi da wani alkhawari wal ada ba yana son ya zama in yayi wani abinci ai nan da mushi kasa ne ai da ya fito daga gari kaza cikin awa ɗaya ya iso a halin tafiya ne awa bakwai ko kuma kawai da ya ce da kawai aka maka mushi ruwa da ya ɗanyi dafa ruwan kawai shi ke nan maga ruwa ta ɓulɓula ko kawai aka gashi a da duma gashi ya tashi ko ku kawai yanzu nan mun yi azhar da shi amma da asar a saudiya aka yi da shi to ai kaga su suna yi ne saboda neman wato neman waɗannan wato mabiya sai aka ba za ka raba su da waɗannan ilmuka ba shi za ka gani daga baya wanda suke irin wannan ilmuka za ka samu malamai ne sufaye wasu masu na kasar da zaure in an gaba kuma sai a naɗa buzun an gaba zauren kuma shi ke naɗa wasu abubuwa kuma a riƙa yi kai ma ba a koya maka lokacin da kake katin zaure sai an keta da kai sai kai ma kai ma an ga gane cewa kai ba ba hajjubi ba ne kai yanzu ahali ne kai ma ahali sirri ne shi ke sai a koya ma mutum sai ya koyi wannan wannan mugun ilimi a haka wanda ilimi ne wanda yake ba wani bambanci tsakanin arai da musulmi an ran ma irin su suke yi nasin haka yanzu waɗannan ita da kuke gani waɗannan ita da kuke gani da yawa su matsafa ne in da za ku yi magana da su irin wani ilimin kwabo da kwabo za su gaya maki kwabo da kwabo bal to da gina da mu ne kafin mu zo kano na ji abokanmu suna cewa ai ko da suke ko da suke wasu wani gada an ce ba an ce sun taɓa yi yanka wani shanu suka dinga sassa jinin abu nan ba haka ya faru daga dare sai an tabbatar ko sai a gani eh to to to shi kenan dai mu bari mu bari bari wannan magana sai ba ganin ba eh ai shi wanda ya ga mun yana cewa shi ya gani a bidiyo to kuma bidiyo za a iya kuma manipulate din sa almuhim dai su yan China da India su baka rasa su da irin wannan abubuwan su baka rasa su da shi eh su su a ai kusan suna suna damuwa da ire-iren waɗannan ilimuka kuma su ba sa yin komi dama sai da irin shawarwari irin wannan mutane za ka ga ya kwarai da gaske suna yi to kuma daga wannan kuma za a gane wani lokaci abubuwan da za ka gani ana ta faɗa gami da asira na manzan Allah ko kuma asira na wasu ma'aikacin manya-manyan bayan Allah a duk alaƙa da wasu abubuwa da wasu 'yan taurari da wasu abubuwa to in bai inganta ba kawai kanka tsaye ka ce daga can aka samu shi daga hagu aka samu shi a ce ai shi kenan ka ce sai aminatu da ta yi kaza sai ta ga wani abu ya fito daga gabanta ya hausa ya yi sama ya yi kaza ko a ce ai yau shi kenan wato tauraron ahmad ko muhammad ya faɗo wannan in an samu ingantaccen wato isnadi kamar isa na bahira misali wannan arrahib din da ya buga manzo Allah lokacin aka yi sham da shi kaga wannan wani alama ya gani duk da akwai magana makan inganci amma dai wannan alama ne ya gani ya shahara batun malamai kaga wannan alama ce in ya inganta sai mu faɗa amma wasu abubuwa da yawa da ake faɗa kuma game da manzo Allah shi ma to waɗanda masu ilmi ne suke ganin za su yabe manzo Allah da wannan abubuwan nasu ba kuma daidai ne ba to kaga daga nan ne shi kuma aka sami aka sami wanda suka fara magana cewa kowane harafi yana da wani tasiri shi ba suka shiga cikin wanda ina yin sufa yake nan suka shiga cikin wato harfa na qur'ani da kuma harfa na wasu suka ce kowane harafi yana da sirri eh yana da wani tasiri ne sannan kuma suka duk duk sunaye suka suka ba su wasu wasu afaqo da suke kira suka ba su wasu abubuwa na na suka ringa rubuta qalasiman wasu abubuwa za ka an yi hatimi an yi waye an yi waye an yi waye sannan kuma suka riga cewa suna yin magana istintsaqu al-buruj wal kawakib suna magana ne kai tsaye da waɗannan taurari din saboda suna son su gano sa'a ko rashin sa'a wanda ya zama ya ya dauki wannan wannan gabarin ya da wannan abubuwa yan baya dawa ta akwai irin irin wannan ilimi dan faris mutanen farisawa da kuma wasu daga cikin wanda suka musulunta a daidai lokacin da kuma dai lokacin tunda an yi gaba an yi wato makwabtaka da da ire-iren wannan mutane kuma kagalin musulunci ya zo ya zama shine su fafawa a duniya lokacin don haka shi kenan za su zo za su suna ɗauwa suna ma musulmai aiki su suna ɗan suna ba mu waɗannan miyagun aƙidu a haka to amma wanda ya rika yaɗa wannan abubuwan a cikin sufaye kuma ya zama yan baya zai a wurin su koyi waɗannan miyagun wato tsabbace tsabbacen shi ne nufin ake da shi ahmad ibn ali al-buni ahmad ibn ali al-buni wani mutumi ne ɗan ƙasan na zan algeria ɗan ƙasar algeria ya rasu 660 da wani abu haka bayan hijira shi kusan shi ne ya riƙa yin rubuce-rubuce wurin ya ga tabbatar cewa waɗannan ilimuka an ci gaba da yinsu kuma in ka je ka zolta fasa kula ga ya fara ne da salatin annab ma da shi yana maganin ma wutan Allah yake da shi shi da kaga muka ce ai ba zai yi abar irin waɗannan mutanen ba kada ko ilimi irin wannan fitinannen ilimi kuma ka zo ka ce wala maka wata ma'anar shi kuma ka ce kai abinda kake ma kana neman ubangiji ma baka ladani da irin wannan mummunan ilimi shine za ka ga wani lokaci ana cewa kuma kaga shi mutumin da Amr bin Ali Albuni ba kai yawo na neman ilimi ya ji yawo ne neman ilimi har ba ya ji ya sauraro wasu daga cikin malamai na hadisi na malaman sa sai Ibn Jauzi sai Ibn Asakir su wato wasu daga cikin manyan manyan malamai su Al-Hafiz Silafi ya saurare su amma yadda kawai sai je kuma wannan ilimi ya dauke shi bai da aiki sai wani littafi akan wa'annan shirma kaga ya zama diya ya sabi kenan kamar yadda mace yake saba daga asalin jikin sa shi sai sabi daga asalin ni'imar ubangiji ya masa eh kamar yadda ubangiji ke cewa watul alaihim naba allazi atainahu ayatina fan salaka minha haka shikenan shi ma sai kawai ya sai kawai ya santa kansa ya sabi daga wannan ilimi din so yake na fa tabahu shaytan fa kana nan gawi shaytanu zuwa suka bi shikenan sai zama kasance to shi galibin abin da ka ga za ga wani lokaci ana rubutawa ana rubutawa ko a ko a rubutun sha a wani a wani wani hatimi ko kuma ga wajen su suka je suka kabo galibi ko a yi da layu wannan wanda ya tsaya a rubutun sha kenan wanda kuma ya je ya koyo tsatsi ba kuma ta wannan to shi ma a wajen littafin ya je nan ne nan ne wato makon sa galibi ko wanda ba ko dai dare ka je littafin ko kuma ka je wanda shi ma littafin sai ke je zuwa leko haka haka abin yake faruwa in ka ga duk wani wanda yake a wannan gari namu ya je ya shi ma ya ce ya yi rauhani ne to bai samu rauhani ya ce ba sai da je kanta wadda littafi saboda haka wadda littafi ke zama mutane yan baya fitinan nan mutum wannan ahmad bin ali al-bunina kuma zai littafansa shamsu ma'ari da wasu daga cikin manyan manyan littafansa za a ana ta buga su kuma ba wani tsanani da su ba sauki ne da su su masu ire-iren waɗannan ilmuka su suna sayan su kuma sai ana karanta su isa malamai suka bada fatawa cewa wannan littafai irin wanda shirin ba da sauran manyan manyan malamai suka ce haramun ne ma ba ma ba ma sai da littafin ba a kai ma kanka kawai haka nan ka duba saboda neman shirya haramun ne sai dai dan zaka mumta zaka yi hujja ko baka san me ake yi saboda zaka yi raddi kai raddi amma kawai ka je ka duba haka nan dan neman shirya wannan haramun saboda abin da yake ciki na na fitina ta rubuce rubuce akai akan wannan wannan mutumi da littafansa Allah ta'ala ya kyauta to duk wani manyan manyan gidaje da ake da shi gidaje su ba yayin nan irin albiyutul ariqa manya-manyan gidaje wanda suka yi suna in aka ji aka bincika za a ga sun dubu suna damuwa da irin wadannan abubuwa saboda wasu abubuwa na karamomi da su alkhawarin da suke damuwa da shi a lokacin da na saurako ina dan gudu a kai da ke ba biyu af kashe ba na so dai mu ƙara shi wannan gaskiya a cikin shi wannan littafin nasa za ka ga akwai wasu abubuwa da yake dangata ma ta an sa annabi suleiman akwai wasu abubuwa da yake dangata ma har manzo Allah wasu abubuwa da yake dangata musu Ali bin Abi Talib wasu abubuwa da yake dangata musu Ja'far Sadiq ire-iren su akwai Qalsaul Barhuni eh ko Al-Barhuti wanda shi dangata ma annabi suleiman wai kamar wasu abubuwa ne da yake wani guru ne ko wani abu da yake yi yayi da su ne yake mulkan aljanna kakai tsammanin wai bai da wata formula ce su bu sai dai ubangiji a ce wai yayi abu sa da kun kai kun ba shi ba annabi Musa da ya zo ya samu sandan shi ya buga wannan ruwan wai shi ma wasu abubuwa ne ya samu wata kogula ce samu shi ma annabi Isa da yake raya da matattu da izinin ubangiji shi ma shi sai ma sun ce sai ya je ya yi wasu abubuwa tukuna in yaje yayi sai kuma ya zo ya ya zo sana abin da shi ya faru to kaga wannan ai kaga to su amfanin yin haka shine wato kaga bu sai da cewa ubangiji shi abin sa in ya ga dama yana yin sa ne ma ba ko babu sababi sai yi sai ka yanda ya makana mu wannan bawon nasa baya bukatan wai sai a ce ya sa wani abu a kirjinsa ko ya sa wani guru a kanan dinsa wanda shine yake wannan wai da zai cire shikenan ko kuma shikenan kai mu baya zo idan mu san wasu abubuwa ne ba amma yanzu a cewa littafin nan akwai inda yake cewa akwai abin da in ka karanta kaza ka zama ruhani ko isan ka malakutu samawati can ka je kai ba sai ka hau ko ubangiji baya so ka sai ka hau kenan kai da kaga mai ai kai aka sai ka to kace kai ma bari ka je ka leka wa saboda in ka leka wa dole ka je ka hau ko kuma ko a kira maka annabi hadir yazo yazo ka ce wa annabi hadir wai kamun kaza kamun kaza kamun kaza sai ka ce wani bawanka ko ka kira wani wani mala'ika a ciki akwai inda ake kiran hatta dan dan iblis wani laqis ibn ibn iblis wa alfilahun nan ba iblis ba dan iblis ba eh abun nufi wai ai suna cewa wannan wayan ilimi na musamman da wai suna neman lahira ne kana neman dan wurin dan iblis kuma kana neman lahira wai dan iblis ya turo maka wani wanda zai maka hidima to ka gani to ka gani wani iri ne wannan ai kaga abun yayi ya zama abun nan gaskiya wannan ina jin da ko a haka muka tsaya ai mun faɗa wasu abubuwa eh da dan saura amma dai bare abin shaka an faɗa an faɗa an faɗa karin kaka tana muku mai zamda aikinsu kenan amma ko kuma babu laifi shi wannan shamsu ma'arif za mu iya dan muka zo koya mun talatin rabin karatu mu karasa shi sai mu ci gaba da karatu saboda shi galibi a kasar nan shi littafin da ake karantawa kuma wani ya ce ya zo dawa ci za ga yana ce maka to idan kaga in kaga kasan dan kaga wani kaka ji tsoro in ka ji tsoro to kaza za ga wani wani wani ya ji ya ji tsoro ya ji ya hakuce ba ba za ya komi sai kuma rubutun sha sai irin wannan abubuwa ya je wani wuri ya ya ga rauhani zai ga wata kyanwa ta zo ta cika ɗakin ce kaza ce kaza duk a littafin akwai shi ai ai ba zai wuya man ka rasa irin wannan duk in ka je zaka same shi kwarai da gaske akwai ire-iren waɗannan abubuwa saboda haka wannan ilimin ka kaga kamar da kamar da muka faɗa muku ba ilimi ne na na wani wanda yake wai kawai ilimi na musamman ba wai ubangiji wai ubangiji saukar da shi shi yasa daga bayan Allah da muka zo zamu yi akwai aya nan nan sun bakar da addu'a ne kawo mana ita to in Allah da muka zo kanta ita kuma zamu zamu kawo fasara da kuma sun awwa da suke da shi game da game da wannan malaiku guda biyu da suke riya cewa ubangiji ai ya koya musu wani ilimi ne su ma da sihiri dan haka kai ba yanzu in zaka yi kai in kana neman wai ta hanyar ubangiji kake yi shikenan wasu sihiri naka ya halatta wannan ba daidai bane kwarai da gaske wannan kuma shi kanshi hanya ne na ilhadi da kangara kwarai da gaske da fandara fandare ma ayoyin Allah ta'ala ne abinda muka tare da Allah ya bamu dada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya taimaka a ya wuri magana dai bata kare ba amma dai insha Allah ta'ala duk yanda za a yi mu ci kuskure karatun ya zama darasi na karshe shine darasin mu na insha Allah ma dai za a gama ai wani sai ya gaji ba na shiga cikin tabu saboda wasu abu abin da sa in muka fada in nake son in an gaba waɗannan abubuwan idan Allah ta'ala ya sa muka shiga cikin ayoyin Qur'ani da sunna duk ana magana cewa wanda ya sihiri ba musulmi bane to ka fahimci cewa ana fayi hada dan masu tsibbin nan ba ana yin wasu ne wani ne wanda zai zo kawai ya ya wani shiga shi kazami ne ya je can daji ba yana yin wasu abubuwa a ana yin har wanda yake zuwa a zauren dan yana yin wasu abubuwa da ba daidai ba kuma mu gane cewa a su wanda suke ko mata ko wasu daga cikin yanwanmu wanda suke harka na siyasa ko neman wasu abubuwa da suke cewa wannan abu wani sirri ne wani ilimi na musamman kai baka sani bane su gane cewa wallahi wannan ba wani ilimi na musamman ba kuma su zo mu gudu tsare mu tsira tare su daina zuwa wajen mutanen nan kansu halaka su mutukar waɗannan mutane suna da dan inda suna ba ka bakan su su ba bakan su sa amana ya sun kowa zama wanda ba su da dukiya ba su da komai a kasa kuma ku zo ku ce kuma su za su ba ku sa'a kaga ba daidai bane wallahi Allah ta'ala ya taimake mu wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh babu tambaya insha Allah sai mu